الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك ما لا يعفى عن المغلظة وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك فإن التوحيد الخالص الذي لا يتوبه لا يتوبه لا يتوبه شرك لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما لا ما يوجب غفل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه ولكن نجاسة الزنا, نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا ولهذا أحظ الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد كما قال تعالى عن يوسف الصديق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah marar iyaka da ya sake dawo da mu ci gaba da waɗannan darussa da mukan halarce su a mako-mako a littafai daban-daban musamman dai a yau a talata biyar ga watan rajab a shekara ta 1440 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyu ga watan uku a shekara ta 2019 a lissafin miladiya karatunmu na littafin zafatul lahfan fi masayid shaitan na malin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau a darasi na 67 ko na'am fasali babi na tara da yake magana akan tsarkin zuciya to da yadda za a tsarkake zuciyar sannan fare mana magana akan fassarar ayoyi da suka zo a suratu al-muddaffir dangane da me ake nufi da wasu ya baka fatahir bayan wannan ya tafi har muka zo magana akan sharri guda uku wanda babu irinsu da shirka da zina da liwatsi shi ne ya jero mana bayanin abin da ke cikin waɗannan miyagun ayyuka na sharri da kuma yadda shaidan yakan buge mutum ya murƙushe shi cikin sauƙi in ya siffantu da waɗannan miyagun ayyuka ɗin. to mun gama a darasinmu na ƙarshe mun gama karanta abin da malamin ya rubuta dangane da munin shirka da sharrin da ke cikin shirka a fasalin da za mu tashi yau kansa kamar da muka je da malam ya karanta zai magana akan najasa wadda take ta ɓangaren zunubi da kuma saban Allah ne bayan ya yi magana akan najasar shirka da duk waɗannan abubuwa manya-manyan najasoshi ne waɗanda suke ƙazanta zuciyar bawa kuma su munana alaƙarsa da Ubangijinsa mahaliccinsa subhanahu wata'ala ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ni da ku Allah tsare mu daga sharrin waɗannan najasa ta shirka da najasar zina da najasar liwatsi da dukkan saɓon Allah wanda zai nisanta mu daga Ubangiji mahaliccinmu subhanahu wata'ala malami ce wa amma najasatu dhunubi wal ma'asi amma najasar da take tattare ga zunubai da saban Allah fa innaha biwajhin akhar to ita ta wata fuskar daban take ba fuskar da ake kallon shirka ba tunda yanzu duk mun ji sharrin da ke cikin da kuma najasar da ke cikin shirka sai ce fa innaha to ita wannan najasa ta az-zunubul ma'asi la tastalzimu tanqis ar-rububiyyah ba kamar najasar da take cikin shirka ba wadda take tauye haƙƙin rububiya kuma mun karanta abinda malai rubuta akan wannan bangare ko to ita wannan ta bangaren sabo ba ta rage haƙƙin rububiyar Allah idan mutum ya shirka ya ɗauki haƙƙin da yake na Allah ne ya ba wani wanda ba Allah ba ta bangaren girmamawa ta ɓangaren risina da ibada amma abin da ya shafi saɓan Allah ba rage girman Allah ba ne ba tanƙisi ba ne da za a ce Allah subhanahu wa ta'ala an masa kishiya babu zancen kishiya a saɓan Allah illa girman Allah da soyayyarsa da ke cikin zuciyar bawa shine ke samun raguwa haka shi raguwar a haƙƙin bawa ne ba a haƙƙin Allah ba ba kamar shirka ba ita shirka sanya wa Allah kishiya ɗin ɗaukar wani ko wata manufa ko wani abu a girmama shi daidai wa daida da Allah a so shi daidai wa daida da Allah wannan shine shirka amma abin da ya shafi saɓo hani aka yi kada ka aikata wani laifi sai mutum ya je ya aikata to shi wannan tawayar da take tattare da wannan tana cikin zuciyar bawa ne da rage masa daraja a gun ubangiji da rage masa matsayi da rage sababin kyakkyawar alaƙar wanda ke shine imani imaninsa yana raguwa irin yadda da da'a yake aikatawa imaninsa zai ƙaru wala su zanni billahi azza wa jal haka nan wannan najasar ta saban Allah da zunubai ita bata tattaru da bata kunshi mummunan zato ga Allah ba mai shirka kuwa mun karanta irin zaton da yake wa Allah mummunan zato mun karanta az-zununu tis'a ko a cikin littafin nan inda ya kawo mana abubuwa guda tara munana da mai shirka yake na zato mummuna ga Allah maɗaukaki to a saɓan Allah duk ba wannan mummunan zato da ake wa Allah wali haza don haka ne ma lam yurattibillahu subhanahu alaiha min al'uqubati wal ahkami ma rattabahu ala shirki shi yasa Allah bai ɗora wato uquba da hukunci irin wanda ya dora akan wanda ya yi shirka to bai dora irin wannan akan wanda ya yi zunubi ba ko kowa ya sani akwai bambanci tsakanin hukubar da ake wa mai shirka da hukuncin da ake wa mai shirka da kuma hukubar da ake wa mai zunubi da hukuncin da ake wa mai zunubi kowa a cikin nan ya sani menene hukuncin mai shirka in yi shirka ya bauta wa wani wanda ba Allah ba ta ɓangaren al'ahkam ya kafirta idan shirka tasa babba ce haka ne ta ɓangaren uquba kuma a lahira uqubar da zai samu ita ce azaba da dawwama a wutar jahannama babu fita shi ku mai zunubi mai sabo babu irin wannan hukunci a kansa akwai uquba ta ɓangaren shigar da shi wuta in Allah bai ga damar gafarta masa ba amma kuma shiga wutar a gare shi ba dawwamamman zama zai ba saboda wannan imanin da ke zuciyarsa Allah zai cire shi ya mai da shi aljanna ta ɓangaren hukunci kuma a duniya ba a kafirta shi saboda zunubi bi sababin zambi ba a fidda mutum daga addinin musulunci kun ga kenan ta ɓangaren uquba ta ɓangaren hukunci wane ne ya fi girman hukunci da uquba mai shirka Allah ta an gani sai ce wa hakaza istaqarrat shari'atu haka shari'a ta tabbata ala annahu mun lura da hukunce-hukuncen shari'a a kowanne babi a kowanne babi musamman kuma mun lura da babin annajasat daga cikin babin da kakan karanta a farko-farkon littafan fiƙihu da kakan karanta farkon littafin iziya ya magana akan abubuwan da suke najasa ko yawwa haka nan adil littattafai daban-daban na fiƙihu babi-babi daban-daban annahu yu'fa anin najasatil mukhaffafati sanannen abu ne cewa najasa karama ana cewa an yi afuwa a kanta haka ne za ka ji kamar da malamin iziya ya faɗa jini idan bai kai ɗan alamar taron da ke kafar jaki ba mana girmansa bai kai wannan abun ba ɗan tabon nan to an yafe shi ai kun karanta duk wannan saboda me saboda ba jini ba ne jini ne amma saboda girmansa bai yi girman da zai sa a yi maka hukuncin babban najasa ba ai mun san wannan yawwa to haka a saɓo akwai babba akwai ƙarami shi ne kawai abin da ke so ya kawo shi sa ya ɗauko wannan ƙiyasi ɗin kan najasa ce fi mahallin istijmari ita kamar najasa a mahallin idan mutum ya istijmari tsarkin hoge kaga ba ruwa ya sa ba Allah madauki ambata wa anzalna minas sama'i ma'an tahura in ana son tsarki ana amfani da ma da ruwa shine zai tafi da najasa ainaha wa najasataha amma mun ga istijmari galibi baya kasa barin wani gurbi wani dan sofa ne wata yar alama wani dan guntu na abin da aka goge ruwa ne kawai zai fidda abu ya fita gaba ɗaya ba komai amma in tsarkin hoge kai za ka goge za ka goge za ka goge amma duk da haka ba za a rasa dan wani abu da zai tsaya ba to wannan dan abin da ya tsaya najasa ce ko ba najasa ba najasa to amma wace iri ce mukhaffafa ce mai sauki ce shari'ar kuma ta yafa wannan an yafe in dai kai tsarkin hoge yace kan najasa ce fi mahallil istijmar kamar najasa a mahallin a bigiran sarkin hoge idan mutum ya yi baya rasa dan wani guntun abu ya tsaya to nan abin da ya rage duk da cewa najasa ne to amma najasa ce wadda take mukhaffafa wato mai sauki wata kai babban najasa da tilas sai an gusar da ita an wanke ba wa asfalal khuffi hakanan abin da ke kasan khuffi ko takalmi wal hida shine ko takalmin mutum idan mutum ya tashi shafa a kan kuffi ai ba a lura da abin da ke ƙasan kuma ba a shafar ƙasan saman kawai ake shafawa to ko da akwai wani abu a ƙasan kuffin mutum na wani abu da ya taka na najasa khafifi wato abu ne mai sauki ba abu ne mai tsanani wa baulu sabiyyir rabi' haka nan fitsarin yaro wanda ake shayar da shi mai tsotson nono wanda bai kai ga cin abinci ba shi ma fitsarinsa in namiji ne ai kun ga ta ɓangaren hukunci me aka ce a masa yayyafi ya wadatar ba tilas ne sai an wanke ba wannan shi ma nuna najasa ce amma wace iri mai sauƙi ba bambama wa gairi zalika yace to waɗannan yu'fa anil najasatil mukhaffafa ma la yu'fa anil mughallaba irin abin da ba a afuwa a kansa inda najasa ce mai tsauri mai kauri ma'ana mai tsanani kun gane da kalmomin suke yawwa daga farkon shafin ya ce annahu yu'fa anil najasatil mukhaffafa sai sa sharta sai ce kan najasati fi mahallil istijmar ya kawo misalai yace ghairi zalika sai ce ma la yu'fa abinda ake nufi ai ana yafe kananan najasa najasa mai sauki irin abin da ba a yafewa inda babban najasa ce wa kadhalika yu'fa anis sadairi ma la yu'fa anil kaba'ir haka nan ta bangaren zunubai akwai manya akwai kanana to ana yafa kanana ko ba a tuba ba ta hanyar yawan nafilfili ta hanyar sadaka ta hanyar ayyukan da'a daban-daban ayyukan da kake kanana muyagu waɗanda ba masu kyau ba Allah sai share su alaƙa mai kyau kyautata ma iyaye zama da su lafiya duk wannan sababi ne sai Allah kankare maka zunubanka ƙanana su ko manya sai da tuba wannan dai wani zance ne daban akwai wata maganar a kansa sai ce wa yu'fa li ahli tauhid al mahd alladhi lam yashubuhu bishirki ma la yu'fa liman laysa kadhalika haka nan yu'fa li ahli tauhidi ana yin afuwa ga ma'abuta tauhidi ma'abuta tauhidin tauhidi al-mahd masu tsantsar tauhidin da babu shirka a ciki ba shirka la karama la babba nan karka kawo nan an zo zancen shirka wajen hukunci ne akan bambance dama tsakanin babba da karama mun yi magana akan mai malamai suka ce dangane da shin karamar shirka ita ma ba a gafarta ta ko ba a ko ana gafartawa mun yi magana akan ta ko to ba yau ba wannan gefen ake kallo ba in sunanta shirka tunda tana bata aiki in babba ce ta bata dukkan ayyuka kuma ta fidda mutum daga musulunci in karama ce kuma dama tana da alaka ne da wani aiki to tana bata wannan aikin kamar aikin da aka yi da riya ba don Allah ba to sai aikin ya ɓaci amma mutum yana nan a musulunci an gane abu yawwa to idan mutum ma'abucin shirka abin ma'abucin tauhidi ne tauhidin tsantsa wanda babu shirka ko babba ko karama allazi lam yashubuhu wanda ba su cakuɗa shi ba bishirki da shirka to ana gafarta masa ma la yu'fa irin abin da ba a yin afwa liman laisa kazalika ga wanda baya shirka ga wanda ke kai mai shirka yawwa in mai shirka ne to ba a gafarta masa in kuwa mara shirka ne mai tauhidi ne to ana gafarta masa ala khilafin sabaqa alhadithu anhu fima ta'allaqu bi ashirk al-asghar yawwa gurgurdan sabanin da yake tsakanin malamai akan shin shirka karama ana gafarta ta ran kiyama ko ba a gafarta ta wannan kuma mun yi zancen a darasin da suka gabata فلو لقي الموحد ربه فلو لقي الموحد عند مي توحيدي مي تسنت التوحيد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة وند بي تبا شركة دا الله با أتي يا متو بي شركة دا الله با كما يا متو باب ذنوب شركة تاردشي كودا دا يا تبا sai ya tuba to daga ran da ya tuba kuma har ya mutu bai wata shirkar ba albatta ta samsam falau laqiya rabbahu da zai haɗu da ubangijinsa bi qurabil ardi qurab ana nufin mil mil'il ardi ana karanta qurab wasu malamai sun ce akwai lura ana cewa qirab da duk ma'anarsu da zai zo da laifi laifi laifi laifi zunubi zunubi zunubi girman sa in za a kwatanta ta bangaren size ya kai girman duniya baki ɗaya duniya a cika ta ba kwanan shanka da kwanan cin abincinka ba ba rigarka ba ba ɗakinka ba ba unguwarku ba ba garinku ba a duniya gaba ɗaya ka zo wurin ƙiyama ka haɗu da Allah ka tsaya a gabansa ya kai bawa ka ce ai rabbi ya ubangiji na a duba babu shirka tare da kai la ƙarama la babba gaba ɗaya baka taɓa shirka ba amma kuma zunubanka zunubi ne na saɓon Allah ka loda ka loda ka loda har ya yi girman da zai cika duniya duniya ba gaba ɗayan duniya a cika ta tab ba komai sai zunubinka to da za ka zo wa Allah ran iyama ka mutu ba shirka amma ka zo da wannan babban zunubi to shi ne ce ko laƙi rabbahu bi qurabil ardi khataya tamyizi ne wannan khataya din wato ka zo wa Allah ko haɗu da ubangiji da ya halicce ka da zunubai zunubai zunubai cikin duniya atahu to shi ar-rabbu ai atal abda bi qurabiha shi ma Allah zai zo maka da cikin duniya ɗin nan maghfiratan na gafara inda babu shirka yanzu don Allah ya ‘yan uwa ko wannan hadisin bai isa ya nuna mana muhimmancin a tsaya a yi ta nannagawa a yi ta zance akan tauhidin nan sai an raba mutane da shirka ba in dai zaka je wa Allah duk girman zunubin da zaka je da shi wannan fa ba yana sauƙaƙa maka lamarin zunubi ba ne cewa ai ba komai ai ba komai ai ba komai wannan shi ma da sharrinsa kar ka yarda da shaidan ya tura maka cewa zunubi ba wani abu bane ko ɗan ƙaramin abu ne amma da za ka zo dai gaban ubangiji ran kiyama in dai ba shirka zunubin ne kawai ba shirka a ciki to duk yawansa Allah zai gafarta maka ma'anar kalmar kenan bi qurabiha inda za ka yi ta yi ka yi ta yi yanzu waye zunubinsu da size ne da Allah ce tubali ne yanzu dai ba a ginin tubali ko sai bulo misali a ce to dutse ne irin wanda ake jifa da shi da yara suke wasa su ɗauka tsakuwa a ce in kai ɗaya a aje ta aure in kai ɗaya ka ƙara zunubi a aje maka wani wata tsakuwa tsakuwa karama ya ta taruwa ya ta taruwa ya ta taruwa kai ta zunubi kai ta zunubi in dai sunansa zunubi ba shirka to da zai ƙara girma ya kai girman ɗakin da kake ciki ya ƙara girma ya kai girman benen unguwarku ya ƙara girma ya kai girman unguwar gaba ɗaya ya ƙara girma ya kai dutsen marantsa ya ƙara girma ya kai girman birnin kudu ya ƙara girma haka ya cika jihar daga Najeriya, West Africa, Africa, duka zunubinka ne za a ita tattarawa, kai aiko ba karamin zunubi kake ba. In dai da wannan na faɗa ne don ka suranta girman abin. To a ce kuma duk Allah yana kallon ka ana ta yin wannan abun kai ta tara zunubi kai ta tara zunubi to da duniya za ta cika in zunubai ne kake aikatawa ba shirka baka taba shirka da wani ba ka haɗa Allah da wani to in ka je ran kiyama Allah ba zai kalli tilin wannan abun kawai ya ce kai wannan ai abin da haka ya fi ƙarfin a gafarta a'a in je ba shirka sai ce je ka an gafarta maka in ya ga dama haba ɗan adam to amma duk da wannan rahamar ta Allah mutum ya manta da Allah mutum ba zai ga girman Allah ɗin ba sai ya tashi ya yi shirka sai ya ɗauko wani ya daidaita shi da Allah wajen iliminsa ya daidaita shi da Allah wajen siffofinsa ya daidaita shi da Allah wajen girman da yake bashi ya daidaita shi da Allah wajen irin soyayyar da yake bashi gaskiya dan adam bai kyauta ba dan adam bai kyauta ba a ce shirka ya bata irin wannan mahalli ya kasa ganin jin kunyar Allah madaukaki a cikin bayan Allah magabata zaka ji wani ya ce shi yana kunyar ya saba wa Allah kunya ma yake ji ya saba wa Allah amma yanzu dan Allah ka duba mutane da muke zancen kunya dan adam ma baka ji kunyarsa ba ko da ke dama mutane yanzu an fi jin kunya dan adam in zancen sabo ne na zahiri da mutane suke gani ba sharri irin mutum Allah ya suturta maka kai kuma ka ɓuya ka saba wa Allah Allah baya san wannan abu mun karanta dai a baya wasu al'amuran suke da alaka da wannan to kar mu fita daga siyakin zancen mu duk girman laifin da kai in ba shirka bane to Allah zai gafarta maka amma fa kar ka manta a nan wurin a tuna maka zai gafarta maka ma'ana in wasu sharuɗan sun cika babba daga ciki shine rashin shirka nan an gane wannan abu sannan kuma zai gafarta maka ba fa automatic ba in ya ga dama ne liman ya sha'u wannan phrase din karka manta da wannan kalmomin haka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama shin kana da tabbacin ko muna da tabbacin muna cikin waɗanda lalle ran kiyama Allah zai ga dama ya gafarta mana akwai mai tabbaci ba mai tabbaci don haka kar ka bari shaidan ya matso ya gaya maka misali ka ji irin wannan hadisan hadisan da murji'a sukan kafa hujja da su ka ji irin wannan hadisan ka zo ka ce ai shikenan ma mutum ya saki jiki ya ta saban sa mai tunda dai in baya shirka ai shikenan to za mu gani malam zai gaya mana shi saban sakin jiki da shi akwai saban da karemin shirka din ne an fi samun sa a wurin masu shirka kuma in shirka ta kan kama a zuciya to tabbas sai an same shi kamar zina zai zo gaya mana Allah sauki don haka suna da alaka kar ka saki jikinka ka ce tunda baka shirka shike abin da nake nufi a nan shine yaya za a yi mutum ya ji irin wannan amma duk da haka bai damu ba ya shirka har ma ka ji wani ana gaya masa cewa shirkan nan fa ba in dai kai mai la ilaha illallah ne to har abada ba kai ba shirka ka kwantar da hankalinka kai musulmi ne har abada na'am in baka shirka ba kai musulmi ne har abada amma fa in kai to ba za a ce kuma shikenan ba za a dora hukuncin harkar shirka akan mutum ba Allah tsare sai ce wala yahsulu hadha liman naqasa tawhiduhu wa shabahu bishirki wala yahsulu hadha wannan abun wato gafarar zunubai ko sun cika duniya baya samuwa baya aukuwa ga wanda tauhidinsa ya tawaya kuma tauhidin nasa shi mutumin ya takoda shi bi shirki ya hada shi da shirka ma'ana idan tauhidin ba cikakke ba ne tauhidi ne da aka takoda shi aka hada shi da shirka to mutumin da ya je wa Allah da wannan ya tuba ba to ba zai samu wannan a gafarta masa ɗin ko da zunubansa sun cika duniya ba fa inna tauhid al-khalisa alladhi la yashubuhu shirkun domin ko shi tauhidi tsantsa wanda shirka bata cakuɗa da shi ba la yabqa ma'ahu dhanbun nakiratun fi siyaqi an-nafi التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لا يبقى معه ذنب أي أي ذنب kowane irin zunubi ne baya zama tare da tauhidi tsantsa mana in dai kana da tsantsan tauhidi da ba shirka ka je gaban ubangiji subhanahu wata'ala to a ƙarshen lamari babu wani abu da zai rage na wannan zunuban sai an gafarta maka su ko an maka azaba ya zama shiga aljanna shiga ce wanne ma'aliyya ko shiga aljanna iri biyu ce mun sha faɗa dukhulul janna dukhulan awwaliyan wa dukhulul janna dukhulan ma'aliya shiga aljanna ko karan farko ka zo da tauhidi tsantsa ba shirka amma ka zo da zunubai sai Allah ce an gafarta maka wuce wannan shine ka samu shiga aljanna dukhulan mai awwaliya in kuma ka zo da tauhidin amma kuma an mutu ba a tuba daga zunubai ba to waɗannan zunuban Allah subhanahu wa in ya ga dama ya gafarta kamar shine na farko in bai ga damar gafarta maka ba kuma me za a yi za a yi azaba to in aka yi azabar me za a yi za a fidda mutum tunda an azabtar da shi me aka yi an tsaftace shi daga wannan zunubin zunubin dai ba zai zama ya zauna tare da shirkan nan ba don haka da wani tare da tauhidin nan ba don haka da wannan tauhidin shi kadai sai mutum ya shiga aljanna zunuban sai an wanke su an tsaftace su ku ba ku gani mun karanta a baya cewa shi kansa dan adam din in an fito da shi daga wuta bayan an azabtar da shi ya kone kurmus ya zama gawayi ba zancen a ga jiki da meye sai a sa shi a wani ruwa sai Allah ya dawo masa da jikinsa da ran sai a mai da shi mutum sosai sannan ne sai a shigar da shi aljanna don Allah wutar da za ka ta ƙona ka ka ƙone ƙurmus sai gaushin jikin mutum ko ta duniya ce ya kamata ka tsorace ta don haka ba a sakaci da zunubi haka kawai ka ce ai tun da shirka kawai aka ce ai ba komai zunubi ba ka da tabbacin cewa Allah zai gafarta maka ra'asan ba ka da wannan tabbacin naka mutuba daga zunubai a daina su fa innahu yatadammanu من محبة الله domin shi التوحيد khalis shi ke ishara zuwa gare shi tauhidi tsantsa da ba shirka to ya kunshi mahabbat Allah ayya fa innahu yatadammanu min mahabbati Allah wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahdahu ay Allah ma yujibu ghasl adh-dhunubi domin shi wannan tauhidin da kake da shi tsantsa ɗin ya kunshi son Allah da girmama Allah da tsoron Allah da ƙaunar Allah da fatan rahamar Allah shi kaɗai ka sa a zuciyarka shi kaɗai kake tsoro shi kaɗai kake fatan rahamarsa da ƙaunar saduwa da shi to irin wannan abin da ke cikin zuciyar mai tauhidi na girmama Allah ɗinnan da raja'in nan da khaufi wani abu ne wanda yujibu ay yusabbibu ghaflat dhunubi yana sabbaba a gaf wato a wanke waɗancan zunubai ma'ana wannan soyayya da kake da ita a zuciya dangane da Allah da girmamawa da kake wa Allah da tsoron da kake wa Allah ya isa ya wanke waɗancan zunubai din walau kanat qurabal ardi ko da sun cika duniya sai Allah madauki dubi wannan abin da ke zuciyarka na girmama Allah na san Allah zai duba a duniya wanda sahabbai suka taɓa la'antarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kun duba ku ga san da Allah yake wa san da yake wa Allah a zuci shi aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutumin bai cancanci Allah an ce shi ba bayan ga irin laifin da laifin shan giya ai mun san hadisi to kaga in mutum a zuciyarsa akwai san Allah a zuciyarsa akwai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama shi da kuma tsoron Allah da ƙaunar Allah da fatan rahamar Allah wannan abun girman sa in ya yawaita yana kankare duk zunuban da kake tare da shi ko da sun cika duniya don haka fan najasatu aribatun ita najasa bijirowa take wa dafi'u laha qawiyyun abin da ke bijirowa ko akan hanya yake a dan bige shi a kade shi abu ne mai sauki to shi mai bigewar mai karfi ne shine tauhidi ita kuwa najasar zunubi wani abu ne haka kamar layi guda da zai wuce in aka kaɗe shi uf shikenan ya tafi to in kana da tauhidi kana da jari babba da zai kaɗe maka ya wanke maka ya karkaɗe ya kuma gusar maka da zunubanka fala tasbutu ma'ahu don kamar yanzu misali a ce ga wani babban abu zai wuce kuma ga takarda takarda iskar wannan abu ko mota ce za ta wuce iskar ta maka za ta kwashe takardar aiko to kamar tauhidi kamar shine wannan motar zunubanka duk girman su ko sun cika duniya to kamar wannan takardar ce da tauhidin zai share su ya wanke masu ya kawar da su ga baki daya sai ka haɗu da ubangiji da tauhidi rahama ce wannan na Allah ko ba rahama ba yaya Allah ne mana irin wannan tausayi amma mu kuma ba ma jin kunyarsa muke ci gaba da manya-manyan zunubai da kanana to sai ce walakin نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما zuna ma abin da yake so ya fari mana magana akan sa kenan ya gama maganar shirka zai magana yanzu akan sharrin da ke cikin zina da sharrin da ke cikin liwaƙi da sihaƙi kai ilhaƙin sa da shi najasar da take tattare da zina najasar da take tattare da luwatsi namiji ya nemi namiji don biyan sha'awa mace ta nemi mace don biyan sha'awa to najasar da suke cikinsu aghlabu min ghairihim ta fi kauri da tsanani da girma sama da wata najasar daban wanda ba su ba mana min ghairihima minan najasa ce duk wata najasa ta wani zunubi in dai zunubi ne da bai kai shirka ba to waɗannan sun fi shi girma akwai zunubai da yawa mutane suna aikata su amma suna ganin girmansu in aka faɗa ma a ce mutum yana wannan sai ga wasu suna masa hankali na tashi amma abin mamaki a zamanin irin namu na yanzu tsika jikin mutane ta rage tashi don an cewa na mazinaci tsikar jikin mutum ba ta motsawa an cewa na mai luwatsi shi ma mai aikatawar girman Allah ya ragu ya ragu yana zagonyewa yana zagonyewa har ya fita daga zuciyarsa yana irin waɗannan zunuban baya tuna girman Allah a yi na yau daban na gobe daban kullum tunanin yadda za a aikata ma ake wani zancen ya tuba baya taso masa wallahi abin nan akwai sharri a ciki ba na wasa ba sharrin zina da sharrin luwatsi abu ne da zai lalata rayuwar mutum gaba ɗayanta kamar da malam zai zo ya gaya mana Allah tsare mu Allah tsare samarin mu daga aukawa cikin waɗannan al'amur masu yi Allah ya ba su dama su tuba kafin su bar wannan duniya min jihati annahu annaha ta bangaren cewa annaha ita ita me ba zinar ba najasar yawwa inda zinar tunda da ita da luwatsi ya ambata zai ce annahuma amma nan ana nufi ka cewa walakin najasatu zina wal liwati aghlabu min ghayrihima min an-najasati min jihati annaha أي من جهة أن نجاسة الزنا واللواط تفسد القلب أم فهمت أمن؟ أوه. سبب إتا نجاسة زنا دا نجاسة اللواط تفسد القلب سنة لا لا تا زوج يعني زوج يرسك لا لا تاوى وتضعف توحيده جدا روبا ما سيدك على جدا أمة مزنا شيني تو زنر da luwatsin suna rage tauhidin da ke zuciyarsa in dai yana zina to shi tauhidinsa ya ragu don Allah ka gani wannan tauhidin da zai cece ka daga waɗannan laifukan ko sun cika duniya a gafarta masu to in suka yi yawa su waɗannan suna rage maka tauhidi to in suka rage tauhidi kaga ana tsoron ka bar duniyan nan ma ba a cikin tauhidi domin suna ragewa suna ragewa suna ragewa saboda kana ganin girman wanda kake yin wannan laifin tare da shi kuma da malam zai kawo an mun kawo zancen na baku labarin wani wanda saboda tsananin soyayyar da yake wa karuwarsa da yake zina da ita yana dawa ɗaki da ya same ta saboda tsabar murna ya sunkuya ya mata sujada Allah ku yake Allah ne sai karɓi ransa a gurin a cikin sujadar da ya yi wa wadda yake so sai Allah ya karɓi ransa duk abin da yake ji da shi da yana tinkawo da shi na tauhidi yau duk an rubuta shi sajada lifasika ƙarinatul fisqi wanda suke fasikanci tare yayi mata sujada saboda tsabar soyayya yanzu irin soyayyar da samari suke wa 'yan mata da irin abubuwan da ake rubutawa na taɓa ambata mana ana wallahi wasu kalmomin da masu soyayya suke faɗa junansu ko Allah bai bai wannan kalmomin ba wani bai bai wa Allah irin wannan soyayyar ba wani ya manta ma da Allah in ka ga ya tuna Allah to Allahu akbar sai a cikin kabbar haram a sallah da zai amma ya tuna girman Allah girman Allah ya tunar da shi har ya fasa saban Allah kaɗan ne masu wannan abu to shi wannan laifin na zina da luwatsi tun yana rage maka tauhidi yana rage ma tauhidi saboda ganin girman da kake wa wanda kake son ku yi wannan mummunan aiki da shi sai ya kai ga tauhidin ma ya fita an aikata shirka wali haza ahadha an-nas bi hadhihi an-najasa aktharuhum shirka shi yasa mutanen da suka fi rabautuwa da wannan najasar ma'ana wanda rabansu na wannan najasar ya fi kowanne rabo girma a cikin raban da mutane suke samu na zunubi su ne waɗanda suke aksaruhum shirkan wanda suka fi yawan shirka to sun fi an fi samun yawan zina a cikinsu la ilaha illallah Allahu akbar kun yarda da wannan magana ku duba ku gani duk mutanen da suka yarda da shirka ba komai ba ce a tsakaninsu to zina ba komai ba ce a gunsu in ana neman zina kuma an fi samunta a cikinsu wani ya tafi can ya kai zuciyarsa ma nesa a kusa wanda duk shirka ba komai ba ce a zuciyarsa kuma yana aikata ta ta hanyar girmama wani wanda ba Allah ba ko wani mutum ko a cikin musulunci yana girmama wani imami kamar na shi'a ko wani shehi girman da yake daidaita shi da Allah ko ma ya fifita shi akan Allah to sai ka ga mai a irin wannan tafiyar zunuba komai ba ce dan Allah haka lamarin yake ko ba kuma za ta yawaita a cikin su to haka nan duk inda shirka yanzu duk wanda ba musulmi ba masu aikata shirka ko masu bautar gumaka ko masu bautawa annabi isa kiristoci yanzu zina abun su wani abu ne zina abun kirista wani abu ce wani abu ne mai da ake damuwa ba a damu bal wasu da kuma haɗuwa ma da al'adu irin nasu wani ma sai an yi zinar sannan a gwada a gani tana da ɗaukar ciki tana iya haihuwa sannan sai a ce to a zo a yi aranjin a yi aure zancen kyamar zina mutum ya kwanta da matar da ba tasa ba to wannan sifa ce da mata ahlul tauhidi masu tauhidi ana barin tauhidi an auka shirka to zaga duk wannan abun ba abin kyama bane a gurinsu to abin da malam ibnu qayyim ke nufi kenan duk mutanen da shirka ta yadu a cikin su to zaka ga su suka fi kowa yawan yin zina wannan kuma kada wani ya ce to yanzu musulmi ana nufin ba sa zina sai a ce maka to musulmin wannan iri ya kamata wanda ya fi kowa tauhid to ya fi kowa nisa da wannan irin abu akwai mamaki ka samu mutum mai tauhidi ne bal yana ganin wani ma shirka yake yi to kuma sai a same shi a ce wani yana zina wani yana kaza wani yana kaza Allah subhanahu wa ta'ala sauki fa kullama kana shirku fil abdi aghlaba duk yanayin da aka samu cewa shirka ita ce galibi a bawa كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر تسي وأن النجاسوت da wannan datti-dattin dukkansu sai sun zama su ne suka fi yawa a ayyukansu in dai shirka ta fi galaba a aikin da mutum yake yi to sai ka samu da shirka da zina da liwatsi sun fi yawa a cikin ayyukansa wa kullama kana a'zama ikhlasan in ko yafi ikhlasi ma'ana gwargwadon yawan ikhlasin mutum kana minha ab'ada to zaka ganshi ya fi nisa daga waɗannan miyagun abubuwa in dai mutum akwai tauhidi wannan shine zai kawo maka wannan tambayar da na ambata da zuya yan uwa cikin mutane masu tauhidi da da'awar tauhidi da yaƙar shirka su suka fi cancantar a ce ba a samu mazinaci ko ɗaya a cikinsu ba haka ne ko ba ka saboda girman tauhidin da girman Allah da ke cikin zuciyarsu ina mutanen da zamanin da sab- daga cikin salihan bayi a salafu salih ka ji wani tunani in yi tunanin laifi tunanin ba bai aikata ba a ranar sai hankalinsa ya tashi sha'awar laifi ya gani wanda ya kalli fuskar matar da ba tasa ba ya je kwanta ya ta kuka wurin nan ya ga fuskar wata mata ta ala buɗe wayarka me ke ciki wayarka da fuskar wani da fuskar wance da waye da waye ba fuska ba hatsilai ce yana nan a cikin wayoyin mutane wani ya gani ba da niyya ba kowa ya ga fuska kowa ya ga mace ba da shiri ba ba da gangan ba kallon farko ba kowa san an yafe masa ba to amma shi wannan sai da yake ta tunanin wai kada fa wannan abun ya zama masa bala'i dan kiyaman ana neman laifuffukansa a tuno wannan a ce wannan ma yana daga cikin abin da za a haɗa masa mu yanzu wannan duk ba komai bane mu yanzu wani wani kallo sai yayi goma sha tara kit da kit ya kalla ya sake to ba wannan ana fazantan a zamanin da matan ne kawai da kafarsu suke wucewa wanda kila ko don kunyar dan adam ka kau da kanka kar a ga kana kallo to yanzu kai zaka buya a daki da wayarka da kwamfutarka ka kwakulo da kanka ka zauna kai ta kallo ana wannan ko ba ai to yanzu wannan kuma a wani zaka tashi in mutum ya je ziyarar gonarsa ya rasa sallar la'asar saboda damuwa da wannan abun ya sadakar da gonar gaba ɗaya kai inda irin wannan zaka gaba ɗaya baka tashi da komai ba komai sai ka sadakar da shi sai ka bada wayar ka bada kwamfutar saboda jin haushin sun zama maka sababin saban Allah amma yanzu duk girman Allah ne a zuciyarmu a zamanin yanzu babu shi ba babu shi kwata-kwata ba ya ragu ya sane mutum baya jin komai ya aikata zunubi Allah tsare mu Allah sauke mu Allah kuma ya gafarta mana yace kama qala ta'ala an yusuf as-siddiqi kamar da Allah madauki ya faɗi dangane da Yusuf alaihi salatu wassalam as-siddiq kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha'a kadhalika yadda kuka ga hakan nan to haka muka yi lamun nan ta ta'lili ce mun yi wannan li nasrifa anhu su'a wannan kissa da aka yi ta annabi yusuf kowa santa da imra'atul azizi ta neme shi ya kauce ya ki har aka yi masa sharri duk da haka ya ki don me Allah ya tsare wannan ya ce li nasrifa anhu su'a wal fasha don mu kawar da mummunan abu da alfasha da gare shi alfasha kamar da malam zai zo gaya mana a babi na sha uku a wani littafin alfasha duk inda take a ƙur'ani ana nufin zina kamar da wasu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ambata suka ce illa sai a suratul baqara inda Allah ke cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra ko wa ya'murukum bil fasha suka ce wa ya'murukum bil fasha abinda ake nufi ya'idukum alfaqra ay yukhawwifukum bil faqri idza anfaqtum cewa yana muku yana tsoratar da ku in kuna taimakon addini da dukiyarku kuna taimakawa mutane to za ku zama talakawa wa ya'murukum bil fahsha'i suka ce wa ya'murukum bil bukhli suka ce al fahsha anan ana nufin al bukhl duk da dai kamar da malam ibnu qayyim faɗa yace as-sawabu ay ta'mimi cewa komai ya shiga sawa'un laifuka zinar da kuma rowa ɗin da duk sauran alfasha ta alƙaul ta baki duk sun shiga ciki Allah dai tsare mu to Allah ya ce li nasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlisin wannan kira'ar ita ce za a kafa hujja da ita da wannan ayar kai da ita akan siyakin abin da muke faɗa ina jin kamar mun taɓa karanta wani ko ba mu yi anan ba akwai kira'ar كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وانا شيني مكفي كرنتا وانا شيني حفظكم أو مخلصين نانتي المخلصين أنا نفن زاببو وأن الله يزابه نانتي مخلصين كما أنا نفن ما سوء إخلاصي تنانتي نينا مغانا أكان gwargwadon ikhlasinka da rashin shirkarka gwargwadon sababin da zai sa Allah ya nesanta maka alfasha haka kana da ikhlasi da tauhidi to Allah zai kawar da alfasha daga gare ka to tun da ya kawo wannan to qira'ar da za a kafa hujja da ita da wannan ayar shine kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlisin an fahimci zancen tare da shi an kace mukhlasin din shi ma zai iya shigowa ai an zabe su ne saboda tauhidin su Allah ta an fahimci abu to wannan kenan to ina ga mu tsaya a nan saboda abin da zai shiga nan gaba yana da faɗi da tsawo kuma yana buƙatar bayanai fiye da iya wannan abin da ya ambata zai zo yi mana magana ne akan me yasa dattin zina da ƙazantar zina da najasar zina da liwatsi suka fi tsanani a zuciyar mutum suke rage masa tauhidinsa suke raunana masa imani dalili sai kawo mana kamar da na ambata har misalin wanda ya suje daga waccan mata damuwa da kallo kallon hoton wanda kake sha'awa wannan shi kansa yana kai ga mutum yana kaiwa mutum ga ya bauta wannan abin da yake sha'awa din to wannan zancen shine malam ibnu qayyim zai zurfafa mana ya bude da mana shi zaka mu bashi zuwa darasi mai zuwa sai mu karanta wannan bangare din insha Allah ta'ala Allah nake roƙo da ni da ku Allah ya tsare mu daga aukawa cikin waɗannan miyagun ayyuka da ƴaƴanmu mazan su da matan su Allah ya tsare su Allah bar su akan hanya Allah ya sanya mu riƙa jin ƙazanta da najasar waɗannan abubuwa mun ka samun kuma girman Allah a zuciyarmu don mu nisanci waɗannan al'amura ya Allah ka gafarta mana abin da muka auka cikinsa Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu tuba kafin mu bar wannan rayuwa ta duniya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk